بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا يرث المولى مع الأسبة مم.
وهو أحق من ذوي الأرحام مم.
الذي لا سهم له في كتاب الله عز وجل malam ya ce wala ya rithul maula ma'al asabati wato almaulal a'la wanda ya yanta bawa baya cin wannan gado na shi wannan bawan nashi wanda ya yanta ma'al asabati tare da samuwar jijiyoyi na shi wannan bawan nashi wanda ya zamanto da idan ya zamanto mutum ne yana da bawa ya yantar da shi wannan bawan ya yi aure ya haifi ɗiya maza da mata to sai ya faɗi ya mutu to yanzu tun da akwai asubai su ne ɗiya maza to wannan wanda ya ‘yantar da shi ƙin wannan ba zai ci komai nashi ba ba wani abin da za a bashi da sunan gado sai dai a bashi da sunan ya yi wa uwansu addu'a ya yi wa babansu addu'a ya yi wa mijinta addu'a in mace ce ita dan ta dan bada wani abu yayi mai addu'a amma ba zan can a ce a bashi wani abu ba wanda rabo ne Allah subhanahu wata'ala ya ce a bashi malam yace wa huwa ahqqu min zawil arham wato amma kuma al-maula al-a'la wanda ya yantar da bawa wannan bawan ya zamanto bashi da wani asibi da ya fadi ya mutu in banda bangaren mahaifiyar shi to wannan almaulal a'la shine ya fi cancanta da ya ci dukiyar wannan yancaccen bawan nashi min zawil arhami daga ma'abuta zumunta allazina la sahama lahum fi kitabillahi azza wa jalla waɗanda ba su da wani rabo a cikin littafin Allah mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yanka musu rabo ba to wannan almaulal a'ala shi ne ya fi dacewa da ya cinye dukiyar wannan bawan nashi da ya yantar da shi an gane ko? na'am لا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله malam ya ce wala ya ritsu min zawil arham wato ba wanda yake cin gado daga cikin ma'abuta zumunta ɓangaren uwa illa mallahu sahamun fi kitabillahi azza wa jalla face dai wanda yana da kwai rabo a cikin littafin Allah azza ya buwaye wa jalla ya girmama wato face dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani wannan shi kaɗai ne yake cin gado dukkan wanda Allah ta'ala bai ambace shi a cikin alkur'ani ba in dai ɓangaren uwa ne to wannan baya cin gado saboda ɓangaren uwa wato ba a samun asubai ana asubai su ne wanda ko da babu su a cikin alkur'ani dama kawai alfurud ne Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani amma asubai Allah ta'ala bai ambaci rabonsu ba a cikin alkur'ani to da haka yan uwa li ummai su kadai ne suke da kai rabo daga bangaren uwa a cikin littafin Allah wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum sudus an gane ko na'am ولا يرث النساء da kuma bangaren wajen kaka war uwa na'am ولا يرث النساء من
nisa nisa'u الولاء. ولا يرث النساء من الولاء nisa'u
ولا يرث النساء من يورا.
الولاء إلا ما اعتقنا أو جره من اعتقنا إليهن بولادة أو عتق malam yace wala yarithun nisa'u mateki ba sa cin gado minal wala'i daga wallaicin wato wani ba sa cin gado nashi illa ma a face dai wallaicin bawan da suka yantar da shi to wannan za su ci gadon shi an gane ku wato bawan da mace ta yantar da shi ya zamanto kuma shi ma ba wani wanda ya- babu wani wanda zai ci gadon shi to wannan matar tana iya cinyewa dukiyar shi ga baki daya a matsayin cewa ita asiba ce a wannan gurin an gane ku za ta cinye dukiyar shi ga baki daya shi wannan bawan nata da ta yantar da shi au jarrahu man a'taqna ilayhinna bi wiladatin aw itiqin ko kuma man a'taqna ilaihin aw jarrahu ilaihinna ko kuma waɗanda suka ‘yanta su waɗannan matekin, jarrahu ilaihinna ya janyo wallaicin wannan bawan da ya ‘yanta ilaihinna zuwa ga su waɗannan matekin, bi wiladatin ta hanyar aihuwa. Wato abin da yake nufi, misali, bawa ne mace ta ‘yantar da shi, da ta ‘yantar da shi ya yi aure, da ya yi aure sai ya aihu da ya aihu yanzu wannan bawan sai ya faɗi ya rasu yana da ɗako to wannan ɗan nashi ana renan shi ya kon biyu ya fara kama ƙasa shi ma bai yi aure ba sai ya faɗi ya rasu ba shi da wanda zai ci gadon shi to kaga wannan ɗan shi ɗa ne san fursan ba ita ta ‘yantar da shi ba amma baban shuha ita ta ‘yantar da shi to za ta iya cin gadon shi saboda wannan aihuwa ce tsakankanin shi wannan wanda ya mutu da shi wanda ta ‘yantar da shi an gane ko? au itikin ko kuma ‘yanci to a nan shi ma wato mutum da yana da kwai mace ce tana da kwai bawa sai ta ‘yantar da shi da ta ‘yantar da shi ana nan ana nan shi ma Allah ya hore mishi ya siyi bawa da ya siyi bawan wannan shi ma ya yantar da shi da ya yantar da shi yanzu wannan shi na tsakiyar wannan wanda aka fara yantarwa da fari sai ya mutu yanzu wancan ana na ana nan shi ma sai ya faɗi ya rasu ba wani wanda zai ci gadon shi an gane ku to yanzu wannan saboda jarrahu ilaihin nabi a cikin za ta ci gado na'am
wa idan tama'a mallahu sahamun ma'lumun Mm.
كتاب الله Mm.
وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر Mm.
وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم to shi kenan malam ya ce wa idajtama'a mallahu sahamun ko mallahu sahamun ma'alumun man summiya lahu sahamun ma'alumun fi kitabillahi wato idan waɗanda aka ambata musu rababbukansu a cikin littafin Allah wato wanda ya zamanto yana da kwai rabo wanda yake sananne a cikin littafin Allah shine alqur'ani wa kana zalika aktsara min almali wato kuma waɗanda suka tattarun wannan abin da za su ci rababbukan da suke da a cikin wannan dukiyar ya fi dukiyar yawa to yanzu ya za a yi malam ya ce udkhila alaihim kulluhum darar ko na to shikenan udkhila alaihim kullihim darar wato dukkan su gabaki ɗayan su sai a shigar musu da cuta a cikin wannan rabon nasu wato kowanne daga cikinsu sai a ƙarawa rabon nashi ruwa sai a bashi daidai gwargwadon da zai samu an gane ko hura ce aka dama da aka dama hura aka ce kowa ya lidda daidai sai a ga mutum shida ne amma bata wuce ba ta yi lidda hudu yanzu sai a ƙara ruwa yanda kowa zai samu nashi kowa a bashi liddan daidai an gane ko ba za a ce ba to kai da wani da wani da wani ku sha ko kuma Allah ya sake kawa wata sai a fara ta kanku a'a wannan cin wanda take hannun a yanzu da ita za a aiki sai a shigar da cuta a ciki wannan ba wai cuta ba ake nufi wani ya zalunci ya sa a jihun shi a'a abin da ake nufi shine a ƙara wa kasar ruwa eh wannan rabon dan ya rabu daidai a ƙara mishi ruwa kala ce sai ta yi kabri za ka sha kada ka ce ni sai mai kabri a in ka samu daidai gwalgwado ka sha shi kenan a huce gurin na'am wa qusimatil fariyadatu ala mublaghi sihamihim sai a raba wannan farillal a bisa gwalgwadon rababbukan su baki daya wato kawai ruwa za a kara idan aka kara ruwa sai a lissafa kai kana cin kaza wannan yana cin kaza wannan yana cin kaza wannan yana cin kaza kawai sai a buga gabaki daya a raba ta adadin wannan rabon shikenan kowa ya ɗauki nashi a wuce gurin Mm.
ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها malam ya ce wala yu'alu lil ukhti to za mu yi magana akan shi yanzu ana to ba za ya aulu ba ga yar uwa ta mutum wanda ya faɗi ya rasu mutum da ya faɗi ya rasu ya bar yar uwar shi shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya ya bar matar shi ta aure an gane ko kuma ga kaka to ba za ya aulu ba kuma yana da ɗiya ta tsatso ba za ya aulu ba da ita wannan ‘yar uwa shakikiya saboda kaka face dai a cikin farilla guda ɗaya farillar da ake ce da ita algharra'iyya na'am
فهي امرأة تركت زوجها Mm.
وأمها وأخ- وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزو- فللزوج النصف Mm.
قال لا.
W- na'am وللأم الثلث وللجد السدس Mm.
فلما فرغ المال للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع ثم جمع إليها سهم الجد Mm.
فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له Mm.
فتبلغ سبعة وعشرين سهما.
Saba'ata.
سبعة وعشرين سهما to malam ya ce abin da ake cewa algharra wato farillar da ake ce da ita al'akdariya ko algharra'iyya ita ce imra'atun tarakat zawjaha wa ummaha wa ukhtaha li abawaini mace ce ce ta faɗi taras sai ta bar mijinta da kuma mahaifiyarta babanta ya rasu da kuma 'yar uwarta wanda suka huto ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma 'yar uwarta wanda suka huto uba ɗaya wanda ba ciki ɗaya suka huto ba kenan wajen da ha kuma ga kakanta wato baban babanta an gane ko to idan wannan mutanen suka haɗu masu cin gadon nan to ana ce wannan farilla garra'iyya an gane ko to idan aka zo shi miji saboda ɗa babu ɗan ɗa nashi ko na wani shiga ita wannan matar tashi da ta faɗi ta rasu in aka zo farko falyu ƙuda lahu bin nisfi wato falin zauji an nisfu wato miji za a bashi rabi ne za a kasa dukiya tsakiya a bashi rabi shi ya ja rabi Na'am.
eh an gane ko inda dama in kuɗin yana da yawa a ranar ma ya je shi ya yi sadakin wata Na'am.
an gane walil ummi thuluthu ita kuma mahaifiya saboda ɗa babu ɗa babu jika sannan kuma wannan ‘yan uwan na ita wannan matar da ta rasu mace ɗaya ce ba su kai ba uku to kaga yanzu a nan babu wani wanda zai sha makance ta babu wani wanda zai hana ta cin sulusi to sai a bata sulusinta walil jaddi as-sudus shi kuma kaka saboda a matsayin shi na babba na kakanta baban babanta yana da kwai sulusi wato saboda shi ma farilla shi ce wannan an gane ko za a ba shi kashi ɗaya shidda an gane to yanzu da aka zo sai aka kasa dukiya gida shidda da aka kasa ta gida shida yanzu miji da yake neman nisufi nawa za a ba shi uku uwa da take neman sulusi kashi nawa za a bata kashi biyu uba kaka da yake neman sulusi kashi nawa za a bashi sauran kashi nawa babu ko daya amma kuma ga yar uwarta nan shakikiya wanda suka hoto ciki ɗaya da ita ta yi tsuru tsuru eh ba ta da rabon komai an gane ko malam ya ce to falamma faragal malu yayin da aka zo aka yi wannan rabo daga ƙarshe aka ga dukiya ta ƙare ga baki ɗaya amma kuma 'yar uwa ba ta samu ba ko allura wanda ita kuma wajibi ne a a dole ne a ba ta nisfi ita ma to yanzu ya za a yi u'ila lil ukhti bin nisfi talatatun wato sai a yi wa wannan 'yar uwa aulu wato sai a ƙara rabanta shine wannan nisfi rabin da take da to za a ƙara wa rabin ruwa sai a ƙara adadin wannan rabi ɗin shine a ƙara rabo uku maimakon a kasa dukiyar gida shidda ga muharima sai a kasa ta gida tara in aka kasa ta gida tara su- mai sulusi a bashi kashi ɗaya an gane ko mai sulusi a bashi kashi biyu mai nisifi a bashi kashi uku to yanzu kaga idan aka kasa dukiya gida tara ita da ke tana neman nisifi nawa za a bata kashi uku miji yana neman nisifi kashi nawa za a bashi sauran kashi nawa sauran kashi uku uwa tana neman sulusi kashi nawa za a bata kashi biyu kaka yana neman sulusi kashi nawa za a bashi shikenan dukiya ta gare a zauna lafiya to bayan an yi haka shi kaka yana nan a matsayin shi na namiji ba zai yiwu ba a ce ya tashi kuma kowa ya hishi rabu ya zama to shine mai rabo ɗaya kowa ka mai rabo uku sai mai rabo biyu amma shi a ce shi rabo ɗaya za a bashi to yanzu a wannan lokacin sai wa yar uwa wayo ya mata dabara ce ke ya ke baki da hankali ke a gaba na ki shi wannan rabon duka ni a bar wannan dan kaɗan ki to shine yace to thumma ba'ad jumi'a ilaiha sahamul jaddi to sannan kuma bayan an gama rababbuka ga baki daya an gama wannan rabo liman ya kare ya ce to Allah ji kan mamacinku Allah ya gafarta mishi Allah sa aljanna makoma ana shirye-shirye a shiri sai kaka ya ce ya daga sanda ya ce alaga ta malam ina da reclamation eh ya ce shi bai raba wannan rabar ɗaya ya watso shi ya ce ya ce ya za a bani miliyan ɗaya a cikin miliyan tara a bani miliyan ɗaya ya ce muna tunanin za mu samu miliyan uku da wani abu ka zo ka ba miliyan ɗaya to sai a ce to ina yan uwa take shaƙiƙiya ta ce ga nan alaga ta mala ya ce kawo dukiyar taki wannan to fa yuqsamu jami'u zalika bainahuma ala thuluthi laha wa thuluthaini lahu idan ta zo ta yanzu da rabon nata wannan gida uku da rabon shi gida ɗaya in aka haɗa to yanzu sai a kasa shi gida uku kuma shine fa yuqsamu jami'u zalika sai a raba dukkan abin da suka samu da ita yar uwal shaƙiƙiyar da shi wannan kakan bainahuma a tsakankaninsu a tsakankaninsu su biyu da shi da ita ala thuluthi laha wato ita mata ita wannan yar uwa shaƙiƙiya za a bata kashi ɗaya cikin ukun wannan abin da aka raba wa thuluthaini lahu shi kuma miji shi kuma kaka za a bashi kashi biyu wato in aka zo kawulin zakari misal hazil unsa ne zai ita can ta ci miliyan ukun ta shi ya ci miliyan ɗaya aka zo aka hada to yanzu ita da keta za ta tashi da miliyan ɗaya da wani abu tana jin daɗi kashi za mu siyi gonakai za mu siyi kare za a yi kaza za a yi kaza zan zan je in biya aikin haji kuma ya ta kare in kaka ya ji zancen nata ke baki da hankali yarinya ana zance a sai abinci ke daga zance ki biya aikin haji to fatablugu sab'atan wa ishirina sahaman to yanzu sai a yi rabo ashirin da bakwai gamun hari ma dama gamun hari rabo ashirin da bakwai za a yi idan aka yi rabo ashirin da bakwai yanzu aka zo za a hudda su to kowa sai a bashi wato raban shi yanda yake an gane ko kaka in aka zo tsakankanin kaka da da wannan da ita yar uwa yanzu in aka hudda rabon kowa daga cikinsu rabon miji kashi nawa kashi tara shine shine kashi tara ko rabon miji ni yawa eh kashi tara rabon miji miji za a bashi kashi tara uwa a bata kashi shidda kashi goma sha nawa aka yi aka hudda sha biyar a cikin kashi ashirin da nawa ashirin da bakwai sauran kashi nawa sauran kashi goma sha biyu go to wannan kashi goma sha biyu yan aka zo yadda za a shi ne a ce kai kaka da ke kai kahi ta ta kima ɗauki kashi takwas sauran kashi nawa rabin nawa ne shi kuma kudu rabin takwas to shi ke ya ce ita kuma ɗiya ke jiki da wannan kashin hudu kin ga na ɗaya ba arme ba gare ki na biyu ba kowa ba kike kamawa ke kashi hudu ma da aka baki ba miki ba adalci da ta so ta sa garrama ta ce ita ai ta yi magana da eja za ka yi ta eja za ka yi ta aiki haji alhaji gurji now yo ka kare alhamdulillah ya tuwa ilimin inda hukumar ta'ala an huta da aka kare wannan gara